ashabin nasu fil alami ahaluhu wa jirani hadisin da ake cewa shi ma ma'aiki alaihi salatu wasallam ya ce mafi gudan mutane a wajen malami maƙotan shi da iyalinsa shi ma wannan hadisi bai inganta daga ma'aiki ba alaihi salatu wasallam da ifin hadisi ne wasu ma malamai sun ɗauki hadisin sun sanya shi a cikin mawuyi amma ma'anar za ga an ce da yawa malami za ga Allah ya mashi baiwa amma na nesa ne za su amfana makocan shi ba za su amfana da karatun nan ba Allah ma ku ga iyalan shi su ma sun mai da hankali sun yi karatun amma wannan bai inganta ba saboda Abu Na'im ya kawo hadisi a cikin Hidayatul Auliya daga hadisin Abdul Wahid Damashqi shi kuma daga Abu Darda'i Allah ya da shi Ibn Abi ya kawo a cikin Kamil daga Jabir bin Abdullah Manawi da Abdul Wahid da Abu Al-Asli a Ziyala Afa shi wannan Abdul Wahid din da Manawi وفي إسناد عبد ابن أدي محمد بن منصور الخزاجي أتكون سند ابن أدي أناش أخوي منصور محمد بن منصور مكر يشيني سبه عن عبد الواحد عن أبي الدرداء شيوان عبد الواحد عند أكا أكا لا أفاشي قال عبد الواحد رأيت أبا الدرداء قيل له ما بال الناس يرغبون فيما عندك yace me yasa ga mutane kana zaune a masallaci ga ka kai sabin annabi amma mutane ba su sun zauna da kai sun amfana ba wa ahli bai a sai yake cewa wa ahli bai fika julusan iyalinka sun zauna can sun bi zuwa faɗa sani ta rasulullahi ya kulu sai ce ya ji annabi na faɗan wannan shi ma bai inganta ba kamar yadda yanzu aka faɗa sai hadisi na gaba ashadun nasi mallan yansal kabara wannan mafi gudun duniyar mutane shine wanda baya mancewa da kabari da kuma rubiddigewa a kabarin abu wa taraka aflalu zinati duniya ya bar mafi yawancin kayan duniya wa asara ma yabqa ala ma yabna ya fifita abin da ke wanzuwa akan abin da take karewa walan ya udda gadan min ayyami bai kirga gobe a cikin kwanukan rayuwarsa wa adda nafsahu fil mauta yana kawo kai cikin matattu wani hadisin duk wanda ya karanta mutarul hadisi ya san hadisi sannan wanda ya karanta wancan littafin jami'u sagir shi ma ya san wannan hadisin bai haƙi ya kawo shi a cikin shubul iman daga dahaku musalam imamu sayyidi da kanshi ya ce wannan hadisi ne da hadisi ne da ifi bai inganta ba dalilin shi kamar yadda da hakun ya kawo shi da ya rasu da man al'adun nasu yare ne mafi gudun duniyar mutane sai ya faɗa wannan hadisin babu hamza kuma abdul muhammada as'alukum li rabbi an tu'minu bihi wa la tushriku bihi shay'an wannan ana faɗan ma'aiki alaihi salatu wasallam ya faɗan ma mutanen madina ne lokacin da suka zo suka yi mashi bai'atul aqaba na farko aqabatul ula a lokacin da suka zo suka jaddada bayanansu sai ma'aiki ke musu umarni da wannan ya ce as'alukum la rabbi an tuminu bihi wa la tushriku bihi shay'an ina roƙan muku da Allah ma'ana ina gaban da ku da Allah cewa ku yi imani da Allah ka ku tara shi da kowa wajen bauta wa as'alukum an tudifuni ahadikum sabila rashad ina kuma ka ina kuma sanya ku ina jawon ku da ku imani da ni dina zan shirkar da ku ta farki madaidaici wa as'alukum li wa li ashabi an tawasuna fi zati aidi kuma ina roƙon ku a kaina da sabaina ku yi muwasa ki abin da ke hannun ku ku taimaki juna wannan kuma misali kaga mutanen Madina sun yi sha aikace ya wannan kuma shi ma yana daga cikin sunnoni muhimmai idan dan uwanka wani damuwa ya tashi maka karka jira sai ya roƙe ka in kai har ka fahimci yana da damuwa ka taimake shi kafin ya tambaya in kuma baka riga ka fahimta ba ya zo tambaye ka to in kana da shi kar kuma ka hana shi yake cewa tamna'una mimma tamna'una minku an tusuku ku hana musu duk abin da za ku hana ma kanku na cutarwa bai za ku aikin zalika falakum Allah jannatu wa alayya annabi ce in kun yi haka ne muku alƙawarin aljanna tsakaninku da Allah wannan hadisin ibn abi shayba ya fitar da shi a cikin musannaf nashi ibn abdakir daga dan mas'ud daga ubata bin amir al-ansari sabu kama fi jami'il kabir kamar yadda yazo a cikin jami'il kabir an qala wa adna rasul wa adna rasulullah ahli al-aqaba yawm al-alhaq yace mun zakke manzon Allah ahli al-aqaba lokacin aqaba ranar sallar layya wa nahnu sabuna rasulan mu musa ba'in inni min afdari inni ne karamin su fa atana rasulullah muka zo ma ma'aiki فقال أوجزوا في قال يشي أوجزوا في الخطبة فإني أعاف عليكم كفار قريش yace manzo Allah sai ya takaita ce ku takaita zance kada ku yi magana mai yawa saboda ina jin tsoron kar kafiran Quraisha su gane muna nan su kawo mana hali fa inni ahafu alaikum kuffar quraish qulna ya rasulullah salna da rabbika sai muka ce to roƙan mana ubangijinka shine zuwa ƙarshen hadisi hadisi na gaba shine astahayu min allahi haqqal haya annabi ya ce ku ji kunyan Allah yanda ya kamata a ce an ji kunyan Allah manista haya min Allah ya haƙƙal haya duk wanda ya ji kunyan Allah yanda ya kamata a ji kunyan Allah bali ya hafazu ra'asa wa mawa to alamun kana jin kunyan Allah ka kiyaye kanka da abin da kai ke dauke da shi shine bakinka idanka kunninka ka kiyaye ma Allah waɗannan gabobi kada ya same ka ka aikata abin da Allah bai yarda ka aikata da su wal yafazul badana wa ma hawa kuma alamun kana jin kunya Allah ka kiyaye ciki da abin da ciki ya tattara shine ciki da al'aura al'auran ka kada ya taki matan da ba naka ba kada ya zina cikin ka kar haram ne shiga ciki wal yazkurul mauta wal bila kuma mutum ya rika tuna da mutuwa da riddigewa wa man arada al-akhirah taraka zinatu dunya wanda yake neman lahira zai bar mafi yawanci daga kayan duniya man fa'ala zalika faqad istahaya min Allah kullu al-haya ko kuma a wani ruwayan hatta al-haya shi ma nan ne wanda ya karanta misali hadisi da wasu da irin wannan ya san hadisin wani hadisin a harajau imam ahmad imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad tirmizi a sunan hakim a cikin mustadrak nashi daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu wa sahabu al-hakim imamu hakimin ne sabori ya inganta hadisin wata bi abu sayudi shi ma sayudi ya bi shi wata kabo bi annafi isnadi abbanu bin ishaqa suka ce a cikin sanadin hadisin akwai abbanu bin ishaqa an-nahawi abbanu bin ishaqa an-nahawi wa qala tirmizi garibu tirmizi ce garibi ne amma shi wannan abbanu dan ishaqa din al-asdi an-nahawi imam al-asdi shi ne shi ma kamar wanda muka wuce magana a a cikin fa'idar masmu'a ya ya ce yana da matsala amma ibn hajar asqalani ya ce bila hujjat ya aibata shi ne ba tare da wani hujja ba ma'ana jarki ne wanda ya zama gaira mufassir eh ba a san ma'ana hikiman jarraha shi din ba wanda misali dai an san jarki mufassari an san wanda ba mufassari ba sai ke cewa amma kuma cikin rijalin su kutubu sun tafirmi kaɗai ya ruwaya a wajensa sauran ba su ruwa a wajen shi dalilin hadisin kamar yadda yake daga dan masu kala rasulullahi za ta yi li ashabi istahayu min Allah wata rana ma'aiki ya ce masahabbansa ku ji kunyan Allah yanda ya kamata a ji kunya hadisin fa zakarau ya ambata hadisin hadisin mu na gaba shine istarqulaha fa inna biha nazaratat ma'aiki ya ga wata mata ne a dakin sashin matarsa shine sai ce ku yi mata magani kandin baka ya kama ta ido ya kama ta ma'ana ayu wannan hadisin bukhari da muslim sun rawaito daga sayyida ummu salama dalilin shi kamar yadda muslimin anhu an sura ta da jare ta fi bai ummu salama manzo Allah ya ce mu ta kuyan gari take dakin ummu salama war a fiyo dai ha safatu sai ga wani alamu a fuskar ta na kaman taban da ke alamta cewa aikin mayu din ne haka wa qala istarqu laha sai ce misali shi mata magani a malamai suka ce wannan hadisin bai kora wancan hadisin da ba shi sallallahu ta'ala sallallahu alaihi cewa mutane dubu saba'in za su shiga aljanna tare da shi ba su ne wanda misali Allah zai layar kuna ku wala kaza zuwa ƙarshen da yake cewa ya tawakkalu na alallahi wanda misali ba sa rukiya ba sa tawaida ba sa kamar da sauransu wanda misali na sha haɗa ma ɗan uwa wannan hadisi ma'ana abin da ake nufi da wancan hani din cewa misali mutum ba zai yi tawaida ba zai sha magani ba shine kaga maganin ne ke warkarwa ko shi ke tasiri in ba haka ba manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya sha magani ya yi magani lokacin da ya samu damuwa ya fada a doki din nan kage ya ciwo a kwabri na na Fatima ta je take kona karauni take shafa masa a kafa a matsayin tokan karaunin magani har da muka karanta ma muke maganar fa'idojin da shi itacen karaunin yake sannan kuma ma'aiki lokacin da zai koma ga Allah kamar yadda yake cikin sahihu muslim yake cewa a ɗibo mashi ruwan rijiyoyi guda bakwai lokacin sai a haɗa su waje ɗaya a yi masa wanka da shi urwa ɗan zubairu ya tambayi na aisha wai me yasa kika kowa sanin magunguna ta ce ba zan san magani ba ta ce manzon Allah da ya jinya ɗaki na ya jinya ya ce mutanen wannan kawai za su zo ce mashi rasulullah ya ce kaza magani ne manzon Allah ya ce a je a samu ta ce ni ke faɗawa ni ke kula da shi da haka magunguna irin wannan na itace da sauransu ko shi na icen abin da ake so ka gani kaga Allah madaukin sarki shine zai warakar wannan sila ne ko sabaki haka wallahu alam sai yake cewa hadisi na gaba ista'id lil maut ko qabla nuzul al maut ista'id lil maut qabla nuzul al maut ma'aiki ke cewa ka tattali mutuwa ba sai mutuwa ta zo ba ta kaman hadisin da manzo Allah yake aibata masu yin kyauta mutum zai yi kyauta ba zai kyauta ba sai ya kusa mutuwa sai wasu ce ce a bawa na kaza a bawa na kaza eh misali kyau mafificin kyauta kai kana da dama haka ibada kai ibada ba sai mutuwa ya zo ba a harja hubba barani wa hakim an dariki wal dariki al maharibi radiyallahu anhu kada hakim sahihun yace ingantacce ne wa karrahu zahabi imamu zahabi ya tabbatar da ingantawan hakimu shi ma sai ya bi shi haka sababu an tariku kala kala li rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya tariku ista'id fa zakarahu ista'in bi yaminika ala hifzika hadisin mu na gaba shine ka nemi tallafin hannunka a wajen hadda saboda galibi sabon ma'aiki ba kowanne ne ke rubutu ba suna da kaifin haddan da duk abin da suka ji haddacewa suke yi haddacewa suke ka gani misali amma annabi ba shi ya hana ba ya ma yi umarni da wani ya rubuta ya ce ya ce a rubuta ma abu sha da makamantan irinsu da da sauransu da kuma kaman abdullahi dan amr dan azu da yazo yake kama annabi korafin shi yana rubutawa da aka hana shi manzo Allah ya ce me zai hana rubuta mana eh to yake cewa wannan hadisin imamu tirmidhi da ibnu abdi da bazzar da tabarani da ibnu asakir sun tada hadisin amma duka sanadin hadisin ta aba hurairah ne lafzin yadda yake a wajen imamu tirmidhi dukkan in biyan minika فقد وكذا أرجه الطبراني وحاكم الترمذي ابن أدي وعد في الميزان هذا الحبر من المناكر أما الميزان يا سن يونا حديث daga cikin munkaran hadisi lakin له شواهد sai dai hadisin ya tashi a munkari yana da shaidoji min hama rawahu tabarani wa abu na'im fidiya wa gairu ma an bin umar marfu'an qayyidul ilma bil kitab da ake cewa mai ya ce ku yi ma ilimin ku tabaibayi da rubutawa shine har mai ta'limu zaka ji ya kawo zancen da suke cewa man kataba ko karra wa man hafaza farra idan mutum ya danganta daga yanayin kai ka san irin lafzin ka na hadda in ka san cewa rubutawan shine aula ba za ka yadda cewa wasu abin da ka san na ilimi ba da ka rubuta shi sai ke cewa sabu ko an abu hurairah kala shakara jinin ila nabi su ujibzi fa kala isai wani mutum ya kai ma'aiki korafin cewa yana da karancin hadda sai ma'aiki sai ya umarce shi da haka istafti kalbaka hadisin da yake ci ma'aiki alayhi salatu wasallam yake ce ma wannan sahabi ka bibi zuciyanka shine wa bisa tafi da ma'abadin albirru ma adama an nat ilayhi nafsu shi nagarta ma'ana yin ma Allah da shine abin da zuciya ya nasu da shi wadama anna ilayhi alqalbu zuciya ya karkata zuwa gare shi wal isuf saban Allah ma haka nafsi ko kuma ma haka sadar ko shine abin da ya maka kaikayi a cikin kirji wa taraddada fi sadari ya kai ya komo kuma a cikin a cikin kirjinka wa in aftaka nasu wa aftu ko da mutane sun yi maka fatawa sun kuma baka ansa wannan hadisin shi ma a rajahu ahmad imam ahmad ya tada hadisin da darimi an wabisa bin ma'abad radiyallahu bi isnadin hasan sababuhu an wabisa qala ataytu rasulullahi qala ji'tu tas'alu an al-bir ya zo wajen ma'aiki ke cewa ka zo ne kai tambaya dangane da tadarka sai ya faɗa mai hadisin musamman wannan hadisin ma na san an yi sabo da shi saboda yana cikin abin nan arba'una nawawi eh kusan da an san wannan hadisin istan ista qabil salatika fala salata lil ladzi halfa sabi ma yake ke ce mashi sake sallanka babu sallah ga wanda ya salla shi shi kadai a bayan sahu a harjau ibn abi shayba an ali ibn shayban radiyallahu anhu sabu kama fil jami'i kabir an kala arajna hatta kadna annabi mun so muka zo wajen ma'aiki fa baya ana wa sallaina halfa muke mai mu baya muke sallah a bayan sa far'a rajulun yusalli halfa sufu sai manzo Allah ya ga wani mutum shi shi kadai yana sallah a bayan sahu fa waqafa alaihi rasulullah tan sarafa fa kala istaqbil sannan sai fadan masa haka abinda ake nuni anan kaga kaman wanda ya sallah shi shi kadai ba sau shi yasa wasu ma malamai suke ganin idan ka zo za ka yi sallah ba kowa ka jawo na cikin sahu ya zo ku sahu da shi ya amma dai jamhuri suna ganin wannan babi ne na karhanci ne na kai sai ba haramun bai ga hadisin abi bakarata nan da ya zo yayi manzo Allah ya ce mashi zadaka Allah wa hirsan falan Allah ya kara ma kuɗi kar ka maimaita suna ganin inda gangar mutum yana ganin ana sallah a masallaci zai iya riskan sahu ya kiye wasa sai ya zo sannan kuma ya ce zai sallah shi shi kadai to in ma da uku da ta fi cancanta akan irin wannan saboda yana daga cikin sakacin mu yanzu sai ga ana kiran sallah wai mutum yana wani aiki sai na karasa abu kaza wannan tabewa ne wallahi lalacewa ne ana kiran sallah mutum ai dan nan ne kawai ya rage in tela ne in burkila ne in mai aikin wani abu ne in mai awo ne sai ka ce abin da kake ya fi sallah zai iya yiwa kafin ka zo din masallacin ko kafin ka gama abin da kake mutuwa za ka yi idan ka je wajen Allah ya tsaye da kai tambaye ka zaka ce mai ka tsaya awo ne ko ka tsaya dinki ne akwai hadisin da sashin ashabu sunan suka rawaito daga sayyidina Adama ya ce duk wanda ya ji an ce hayya ala salati hayya ala salati bai zo masallaci ba ba ma da sallah ko da ya yi wannan sallah sai dai sashin malamai sun fahimci wannan inzari ne tsoratarwa ne amma dai ya kamata a ce mun koyi sahabban ma'aiki alaihi salatu wassalam wadda za ka ga sun sa ziga a wuta zai iya lallacewa karfin amma da an kira sallah sun manci kuma ya isa Allah dama ya ce wa lakarka da kun fi rasulullahi uswa an kawo mana hadisin da manzon Allah yana cin karfata gaban da ya fi so a nama ya ɗauka haka zai ci aka kira sallah suka ce ya jifa da aska da wukan yankan da naman gabaki da kalla ko daɗin nama tare da ka gama akwai hadisin da yake cewa in an zo maɗayanku da abinci aka tsaye da sallah ya dakatar da sallah wannan an maganan amawa ne wanda misali suka ga cewa abincin ya ci sallah ko kuma abincin zai shagaltar da su amma a hakkin hasawa ga abin da ma'aike yi kuma shine jagoransu da haka yan uwa wallahi ina jawo hankalin mu kula da sallah kwarai sai na umar Allah ya kara masa yadda an caka masa wuka yana cewa la hazza lil islam fi rajulin taraka salat yana cikin wannan halin yana afsalatu afsalan a wasiyan shi na karshe yace kamar yadda maliku ya ka a cikin muwadda ko mafi girman al'amari a wajena yake faɗa shine ki tsaye da sallah mafi girma kuma ya shemu shara ma'aiki lokacin da zai fita ya je masallaci ba zai iya tsayawa da kafafun shi ba amma ya ce a zo a rike shi haka aka tallaba shi kafan shi zane yake a ƙasa amma mun sai ga misali muna neman duniyar da kuma shekara kaza mun kasa tara duniyar Allah ka gyara mu Allah ya gyara mu istaksuru minan ni'ali fa innar rijala la yazalu rakiban ma da mutanaqila hadisin da ma'aiki alisa yake cewa kai takalma da yawa ma'ana yana ishara kan mutum ya zama yana da takalma da yawa mutum bai gushe ba wa'ana annabi nan yana magana da talakawan da ba su da abin hawa ne saboda galibi sun larabawa za ga wasu da yawa ba su da takalmi haka suke tafiya to sai aka yi mashi irin kamar shakawa sai ce to ai da wanda yake da abin hawa da kai rike takalmi ai ba ku da bambanci shi ya hau abin hawa kai kuma ka hau takalmi shine wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar Buhari ya kawo a cikin tarihi na shi ba sahiha ba a Muslim ya fitar da nisa'i daga Jabir bin Asawar annahu kana mafi samitu nabi fi gazautin gazauna ya koli istaksuru na ji manzan Allah a wani yaƙi da muka yi kaka man gazauta za ta rika'in da aka yi ai wasu sun ce mata za ta rika'in ne saboda sashin sabon ba su da takalmi ga ƙasan nan irin duwatsun nan sirara haka ta dinga fasa musu kafa kafan su na jini haka ake tafiya jinin sai da suka kai ma suna yaga tufafin suna ɗaura kafa da shi to shi yasa ya musu wasu ce da yawaita takalma amma a yau idan kana takalmi kafa biya ishe ka raguwan ka ba ka ba wani ka ba wani ko ko ka siyar ka ba makoci ya ce ba ne abin da ya kamata kenan zamanin safai idan mutum yana da riga suka kai guda uku sai sai da ɗaya ya ce ba ne da shi mu yanzu amma za ga akwatuna wajen wani na da talatin wani akwatuna goma da sauransu kuma ga mutum ya ɗinka sabon riga ya kasa cire wata ya kyauta da ita kuma yana son Allah ya buɗa mashi mun wuce hadisin da sashin sabai ko ta zo za ta kirga annabi ya ce in kin kirga ke ma Allah zai kirga miki istanzihu min albauli maki ke cewa ku nemi tsarki ku tsarkaka daga fitsari fa inna amatil azabil kabari minhu dungumi mafi yawa kashi 90 na azaban kabari ana samun shi ne saboda rashin kyautata tsarkin fitsari eh wannan mun dai magana baya a kaman Abu Dawuda ne ko eh mun magana kansa ba ba mu bukatun koma kan shi amma wannan hadisin da shi malam ya kawo ya kawo ruwayan daru kudi ne ta kan Aba Hurairah istaudi illahu dinaka wa amanataka wa hawatimi amalika maki kan yi wasu ci idan za ka yi tafiya ka yi ka ba Allah amanan ka ba Allah amanan addininka ka ba Allah amanan karshen al'amarinka a sashin suna kawo ciwon kamar yanzu za ku yi tafiya yana daga cikin sunna abokinka ya kama hannunka ya ce afkau da aka Allah da la ya jiya inda kulu wa da'iu na ba Allah amananka wadda a wajen shi amana baya tozarka to in aka yi wa mutum haka insha Allah wa karim duk abin da ake tsoro Allah zai amintar da shi saboda an ba da shi a hannun Allah amana ma'aiki na masashin sahabbai wannan bai yi karo da hadisin da manzo Allah yake cewa Allah ma anta sahibi fi safari ba da kuma misali da addu'o'i dai da ma'aiki kan yi wanda suke halin tafiya duka misali ingantattu ne kuma ana iya amfani da su wannan din Abu Dawud ya fitar da hadisin da Tirmidhi da Sahih daga dan Umar kala Tirmidhi sahihun garibun wala madar sayyidi da sahihi da sayyidi bi hanyoyi sai ce hadisi ne ingantacce sabu kama fi Abi Dawud an Isma'il bin Jarira an kaza aka kala kali ibn umar halumma wa ad'uka kama wadda an yi rasulullah da zai tafiya ne yazo sai ce matsu in ban kwana da kai kamar yadda annabi ya ban kwana sanda zan tafiya sai ya kama hannunsa da ya kama hannun sai karanta mai ayatul kursi shine sai karanta mashi astauda Allah astauda Allah dinika wa amanatika wa hawati ne amalika kaga wannan yana mafi muhimmanci dama addini shine ake bukatar kowa ya kiyaye saboda addini shine ra'asu kullu wa ra'asu mali kullu wa ilin dunya duk wanda ya saka shi har ra'ayi yau kenan ke kawo misali magabata suna cewa duk mutumin da kaga yana wasa da sallah kar ka amince mashi duk mutumin da kaga yana wasa da sallah ko yana wasa da sallah kar ka amince mashi yace inda zai zama mai amana Allah ne mafi aula da ya kiyaye ma Allah amana saboda sallah amana Allah ne to wanda ya kasa kiyaye amanan wanda ke da wuta yake da aljanna yake da mutuwa yake da rayuwa yake da arziki ya zaton kai da ba ka da koyankin farce naka ina gani kamar hadisin da zamu za mu tsaya kai ko guda biyu haka istausu bil usara khairan ma'aiki yake cewa ina muku wasu ci da ribatattun hannunku ma'ana bawan da ke hannunku ku kyautata musu da izan da bawa a hannunka ka kyauta mashi mun dai san hadisin abu zarin da hadisin a mugira ɗan shuba da hadisai da dama wadda ma'aiki ya taɓa zuwa ya tara su wani ya ɗaga dumurna yana taɗa mahajinsa bawansa ma'aiki ta bayan ka sai ya rike ya ja ya ja ya kasa ja yana wurwa sai ga manzo Allah sai kunya ya kama ya sai saki dumurna ya ce habawa ne Allah dan ya sa shi a ƙarƙashin wuyanka ba kai ka halicce shi ba ya ce ya rasulullahi wallahi na ƴanta shi kunya annabi ya sa ya ce ya ƴanta shi ga hadisin abu zarin da aka gan shi da tufafi iri daya ga hadisin da muka wuce wanda ya kamfata hadin bawan nasa da aka shi bauta wani lamari ne na Allah da yake hukunta yadda ya ga dama duk da ma yanzu kusan da yake bautan ya kau na hakika yadda yake sai dai bauta na ma'ana wannan hadisin da barani fitar a da kabir daga an ibn aziz qala haythu isnaduhu hasan sabuhu anu qala kuntu fi asara yawm badar ya ce na kasance cikin ribatattu ne ranar yakin bada wai fa suna ribatattu ne an ribace su annabi ke faɗan a haka kalle yadda annabi ya da su mama da bin usadin man ma'aiki ya to zai je masallaci sai ga su mama a daure an yi tsaurin shi a cikin a jikin abin nan ginshikin masallaci ce subhanallah ku kwance shi a kwance shi ce an ba shi abinci aka ce ai ce aje a ba shi abinci wannan abu guda biyu da ma'aiki ya mashi ya tabbatar addinin shi gaskiya ne an yi an yi musulunta yaƙi aka je aka samu sa aka ɗauro shi aka zo da shi da haka misali ba kuma yanzu tun da ba bayi wasu mu suna kiwo da haka idan kana kiwon dabba ita ma za ta iya ɗaukan wannan hukunci idan ka mallaki da dabba ka kasa ba ta abinci da take bukata ka kallafa mata aiki mai ɗawainiyar da ba za ta iya ba ka zalunce ta kuma za ta nemi hakkinta a wajen Allah da aka misali in ba bayi ko almajiri ne a gidan ka yake maka hidima ka kyautata maka dan da yawa za ga akwai almajiri a gida ana aiki sai ga an mai da almajirin kamar dabba ba a bashi kyakkyawan kulawa da ya kamata shi ma ɗaya ne yadda kake da ba mamaki ma ya fi ka a wajen Allah kila albarkacin shi ma kake ci a gidan naka a bisan da zamu kwana istansau bil ansar khairan manzo Allah ya ce ina muku wasu ci da ku kula da haƙƙin mutanen Madina ku kula da haƙƙin mutanen Madina ga hadisin Jabir dan Abdullahi can da Anas dan Malik wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma hubul ansari min al-iman to san mutanen Madina ma na daga cikin imani idan haka mutanen madina sun yi ma manzan Allah hidima sun masa ɗawainiya sun ba addini nagartaccen gudunmuwa wanda Allah ba zai taɓa mancewa da wannan alkhairin da suka yi ba alhamdulillah wa salatu ala rasul